أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من الجمعة شهر وتجماد الآخر jiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da bakwai wacce ce daidai da yau muna biyar ga watan sha biyu shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka sun ci gaba da karatu a cikin wani littafi addu'a min alkitabi was sunna wallafar الإمام العلامة سعيد بن علي بن وهف القحطاني ألا مدوكين سلكي جريش muna nan yau za mu tashi akan addu'a ta 84 insha Allah wanda mawallafi rahimahullahu ta'ala ya karantar da mu addu'an neman tsarin Allah daga mummunan talauci Allah muna roƙonka kai mana iyaka tsakaninmu da talauci sai mu karanta Allahumma inni a'udhu bika min al-faqri والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أظلم
أظلم اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم wannan hadisi imamun nasa'i da imam abu dawud suka fitar da shi a cikin ainihin wato littafinsu a sunan yana kuwa cikin littafin sahihul jami'a asalin sa hadisi na abu huraira Allah ya kara mishi yadda abu huraira rawayatul islam ya rawaito wannan hadisi daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam أبو هريرة سوى كان كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا كتن شينا شيوا wadda muka magana akan cewa kana tufidu ad-dawam wal istimrar ko yana nuna dawama akan abu ko kuma ci gaba ko dadewa mutum yana yin wannan abu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yawan wannan addu'ar yana cewa Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarinka min al-faqari daga talauci wal qillati da karancin dukiya karancin abin hannu kuma irin karancin da zai kai ka kasa yin hakuri da juriya akan abin da aka jarce ka da shi an gani me yasa manzo Allah ya ce al-faqr al-faqri da kuma al-qillati akwai dalili kalman al-faqri za a iya jartanka da talauci kana da hanyoyin neman amma baka da abin zuwa ka nema sai dai kila kai aikin karfi ko wani makamancin wannan shi kuma al-qilla ko da kana da abin hannu a tare da kai wanda za ka ɗan cika sha to kuma sai ya zama duk wata ƙofar da za ka wajen samun alheri da faɗaɗin wannan dukiyar sai ya zama hanyoyin sun takure sun yi ƙaranci mutum ya rasa ma kasuwancin me zai yi me ma zai kama mun gane wannan to duk yana daga cikin mene alƙilla an gane shi ne ƙarancin buɗewar ƙofofi na samun alkhairi da kuma ainihin wato biyayya an gani domin karanci karanta zai iya zama ko dai na adadi ko dai na yawan abu ko kuma a jarabce ka da rashin mataimaka jiya daga cikin alƙilla a wayi gari ga ka da 'ya'ya amma su kasa taimakonka ga ka da 'yan uwa masu dukiya su kasa taimaka maka an gani ga ka da aboki mawadaci ya kasa agaza wa rayuwarka ko ya tallafa maka da wani abu duk wannan yana daga cikin fasar mene alƙilla an gane wannan ko yawa to duk waɗannan ya shiga cikin alƙilla shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya raba abubuwan zuwa gida biyu wani zai ce to ai alƙillati da alfaqari a duk ɗaya ne to ba ɗaya bane duk biyu ne kowanne da ma'anarsa tunda sun haɗu a wuri guda bima ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya tsare mu wa zillati Allah ina neman tsarinka daga kaskanci da wulakanci a wayi gari mutane su wulakantar da ni in zama wulakantacce a cikin mutane ba mai kallon ka da wata daraja la haula wala quwwata illa billah shi ma wannan wani babban sharri ne aiko babban sharri ne a wayi gari a ce duk cikin mutane ba mai mutunta ka ana ma kallon kaskantacce kuma fa kaga ba wai sai ka taɓa yin wani abin kunya ba mun fahimta akwai wanda shi mutumin banza ne yana shaye-shaye ko yana zinace-zinace ko yana aikata wasu miyagun ayyuka na yau da gobe mun fahimta waɗannan abubuwan da yake yau da goben sai su tasiri jama'a su dinga wulakantar da shi a cewa ne mutumin banza kaskantaccewa ne shi wannan ba siɗiɗi ba saɗaɗa kawai ga mutane sun tsane ka duk inda ka je ana tunkuɗe ka ko taro aka je in ka zo shiga sai ana ka shiga a tunkuɗe ka ce zauna a waje kuma ko da kana ganin waɗanda ba su kai ka ba sun shiga wannan wurin ke ba za a baka shiga ba to kana neman tsarin Allah daga mene azilla an gane wannan ko kuma azilla shine kaskancin da zunubi ke kawo mutum saboda zunubi yana kawo kaskanci yanzu mutumin da mutumin da aka sani mazinaci ne ko ya taɓa yin wata yarinya fyaɗe ko ya taɓa yin kaza ko yana shaye-shaye ko yana yin wasu abubuwa masu zubar da mutunci ai kaga mutuncin sa ya riga ya yi ya zuba ba ni zikar kallon shi da wata daraja Allah ka tsare mu wa a'udhu bika min an azlima Allah ina neman tsarin ka kada ni in zalunci wani in ƙetare iyaka gaba da haƙƙinsa ko mutuncinsa ko dukiyarsa ko dukkanin wani abu nasa ina neman tsarin kada ni in yi zalunci in zalunci wani in ci haƙƙinsa daga cikin bayinka aw uzlama Allah ni ma ina neman tsarin ka kada wani ya zalunce ni ka tsare ni cikin mutunci na da dukiyata da komai ka tsare ni kada wani ya wulakanta ni kada wani ya tozarta ni kada wani ya ci mutunci na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nemi tsarin Allah daga waɗannan ababe ne saboda me cikin su akwai tsananin kuntatawa ga rai akwai kuma jin tawaya cikin addini da kuma ainihin wato samun ainihin wato rashin samun abin da ya dace na ibada da dukkanin wahalar da kai da hankali da tunani da komai idan haka kake wannan addu'a domin Allah ta'ala ya tsare ka Allah ka tsare mu baki da sai ta 85 al-khamis wa 80 Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i في دار الوقامة فإن جار البادية يتحول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن, فإن جار البادية يتحول فإن جار البادية يتحول وأن حديثي حديثي لي إن كنت شيء wanda al'imamun hayakin ya fitar da shi imamun nasa'i a cikin as-sunan duk sun fitar da wannan hadisi haka nan imam ahmad shi ma fitar da wannan hadisi da ibn abdulbar a cikin littafin sa at-tamhid ko wannan hadisi jama'a yana da matsar muhimmanci ga musulmi ya zama ya kiyaye shi Allah ta bani kun kiyayewa okay al-imam bukhari ya fitar da cikin al-adab al-mufrad ko yawwa da kuma ibn hibban al-busti da imam al-hakim da ibn abi shayba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi a wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda imamu abu huraira ya rawaito wannan hadisi Allah ya kara mishi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cewa kaga ita ma addu'a ce muhimmanci Allah ya bani kun kiyaye ba mai manzo Allah yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i ya Allah ina neman tsarinka daga mugun makwabci fi daril muqama a gidan zama kaji hatta makwabci sai ka roki Allah ya baka na kware domin yana daga cikin jin daɗin rayuwar duniya Allah ya baka makoci mutumin kirki wallahi malam in kana da makoci mutumin banza ya dinga cutar da kai kenan rayuwarka ta duniya ka dinga rayuwa a cikin kunci kenan ke sa daga cikin ababe da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambata a sahihul bukhari cewa arba'un min as-sa'ada abubuwa guda hudu suna daga cikin jin daɗin rayuwar duniya yace mata ta kwarai gida mai yalwa abin hawa mai lafiya daga nan sai makoci na kwarai sai a baka makoci na kwarai mutumin kirki to ka more ma rayuwar duniya shine anan yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i fi dari muqama ya Allah ina neman tsarin ka daga mugun makoci a gidan zama mutumin da ke da miyagun ɗabi'u munanan halaye an gane wannan a gidan zamanka da za ka rayu a wannan duniya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa inna jaral badiyati yatahawwal domin makocin makocin makocin kauye yana canzawa me yake nufi da wannan eh ma'ana duk mutumin da ya zamto kana zaune da shi amma mutumin banza ne to baka taba amincewa cutarwarsa cutarwan iri-iri ne na yau daban na gobe daban na jibi daban na gata daban yau ya buɗo ma hanyar ruwa ya shigo gidanka jibi a kunna rediyo a gidan a ƙure a hana ku bacci gata an gani fa inna jaral bariyati yatahawwal domin makocin ƙauye yana jujjuyawa yanayi da lokaci da cutarwar yana ciccanzawa lokaci bayan lokaci an gane wannan saboda haka yana da muhimmanci kwarai da gaske ka nemi tsarin Allah daga wannan an gane wannan ka nemi taimakon Allah akan dukkanin abin da ya shafi irin wannan sannan wannan abin ya nuna maka jama'a duk abin da za ka kai kuka ka kai kuka wajen Allah kai tsaye kada ka roƙi kowa ka roƙi Allah kaga makoci ne za ka ce ka roƙi Allah ya tsare ka daga ba mugun makoci a gidan zama saboda in aka sami irin wannan to zai takura ma rayuwarka sai jama'a mu ji tsoron Allah in baka yi wa makocinka alkhairi ba kada ka cutar da shi an gane wannan misali an yi abinci a gidanka ba ka gidan makocinka ba shi ma kuma Allah ya bashi abin da ya ci da iyalansa kaga kai dai baka kai ka taimake shi ba to kada kuma wani abu na cutarwa ya sa ka cutar da makocinka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da ya rantse da Allah yace wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min sahabbai suka ce man ya rasulullah yace wallahi ba shi da imani wallahi ba zai imani ba wallahi bai da imani sahabbai suka ce wane ne wannan ya manzon Allah jab wannan ya shiga uku ya lalace waye shi wannan manzon Allah ya ce allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu mutumin da makocinsa baya tsira daga sharrinsa daga cutarwansa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu duk wanda ya imani da Allah da rana ta ƙarshe ya girmama wani makocinsa ya kyautata masa an gane wannan to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ainihin wato yi wannan an gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi saboda haka kuma duk wannan fa ya shafi hatta mata gida muguwar makociya kenan wacce tafi kowa cutarwa in ka da muguwar mata to ka da makociyar ta kai ta ne ko ka samu wani fitinannen almajiri a gidanka mai maka aike da aikace aikace idan gama dauke dauke a gida kaga shi ma mugun makoci ne ko kuwa ai kwarai ko wani mugun aboki da sauran abubuwa da iri iri ga su nan Allah ta'ala ya bani tsari السادس والثمانون نتمانين دا شدا اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع أعوذ بك من هؤلاء الأربع
اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع
ومن دعاء لا يسمع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع أعوذ بك من هؤلاء الأربع وأن حديثي عن أنس بن مالك رضي الله عنه الله يقارى مش يدى يتشي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات يتشي من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا كتنشينا روقون الله دوأن من الدعوئي حديثي ني وند إمام الترمذي دا أبو داود سكفتد دشي jima mun gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah neman tsari daga waɗannan ababe ga su nan a jere da juna yace Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha Allah ina neman tsarinka da sunayenka kyawawa da sofinka mafiya kamala ka tsare ni daga zuciyar da ba ta kaskantar da kai gare ka an gani wace irin zuciya ce da daksha suka ce min qalbin la yakhsha'u li dhikrika wa maw'izatika zuciyar da ba ta kankan da kai idan aka tunatar da ita addinin Allah ko aka tunatar da ita Allah ba ta ji sannan ba ta amsar wa'azi idan an yi mata wala tu'assir fiha fihi nasiha zuciyar da nasiha ba ta yin tasiri a cikinta an gani shi yasa malamai wasu suka ce wa zalika alqalbul qasi wannan ita ce zuciya ce kasashiya wace alheri baya shiga cikinta Allah ta'ala ya faɗi a cikin Qur'ani sautu zumar ko fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah sananin azaba ya tabbata ga zukatan da suka ƙeƙashe waɗanda zukatan suka ƙeƙashe ga barin ambaton Allah ula'ika fi dhalalin mubin waɗannan suna cikin bata mabayyaniya an gani to kana neman tsarin Allah daga irin wannan zuciya wa min du'a'in la yusma'u da kuma addu'ar da ba a karɓarta addu'ar da in kayi la yusma'u ba a karɓanta gaba ɗaya kai tai fama da addu'a malam Allah ya karba saboda wasu miyagun ɗabi'u da halaye naka waɗanda Allah ke kyamasu saboda akwai zunubi a cikinsu ko akwai yanke zumunci ko akwai wani daga cikin matsaloli da ke hana karɓan addu'a wanda muka ranta a farkon littafi to kana neman tsarin Allah daga wannan wa min nafsin la tashba'u da kuma ran da ba ta koshi ka zama kwaɗayayye wanda duk alherin da Allah yi maka baka ganin a matsayin alheri sai ka ai abin da aka ba wajibi ma sai an bani sannan zan zan gode wa Allah Allah dukiya ko ta dangwata shi a ba bawan Allah kai ko dukiya irin ta dangwata kowa yake ita ma Afirka wasu sun tashi haka zaka ji gayu ana ana labari eh waya bashi miliyan 100 ya dan yi manage da su wani manage zaka da miliyan 100 kaga duk wannan akwai shi iyaka a ciki an gane wannan to zuciyar da ba ta koshi shine duk yadda kai da ita ba fa ta taba koshin wannan ya sa mutane da yawa suka mai da sana'ar sata a matsayin ɗabi'ar su ko yanzu Allah mu tambaye ku mutum ne ya zama sana'a sata ce sana'ar sa muguwar sana'a baka sana'a ka gaya min ta yadda za a iya koshi shi kullum yana kallon abin hannun wani ne to rashin wadatar zuci ke kai mutum ya sata ko dai sata a ofishin gwamnati ko dai sata na ɗabi'a a haura gida a sata ko kuma na ha'inci mutum an bashi wata amana ko yana shago ya dinga ɗan ɗiban kuɗi da kaɗan da kaɗan ba a sani shi ma sata ne eh ko matan gida ta dinga ɗiban dukiyar mai gida tana sayarwa tana zubin adashi shi ma sata ne mun gane wannan da abubuwa irin waɗannan sai zama zuciyar ta kasa mai ta kasa wadatuwa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yi mata. Jama'a wannan ba ƙaramin jarrabawa ba ne, Allah ka tsari mana imaninmu. To, wa min nafsin la tashba da kuma zuciyar da ba ta ƙoshi, ma'ana ba ta gamsuwa, ba ta da wadata na abin da Allah ta'ala ya yi mata ni'imomi. Wa a'udhu bika min ilmin la yanfa, wa min ilmin la yanfa. Allah ina neman tsarin ka daga ilimin da bai amfanarwa. ma'ana ilimin da ba amfani da shi ilimi ba yawan abin da ka haddace ba ne ba yawan littafin da ka karanta ba ne eh ku ji ehe ka wuce aini ma da cin qur'ani ne to sai me me wani malami ya faɗa game da wanda bai ake ilimin sa yace menene tunaman al-kufi وعالم بعلمه لا يعملا معذب قبل عباد الوثن وعالم بعلمه لا يعملا ما بوشي علم دبايا أيكي لإلم منسى معذب شي ذا أفار أذبتر شي أرانا القيامة قبل عباد الوثن كافن أفار أذبتر دا ما سبوتن قماك وقالنا ذنشان ko sai na yi bayani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalu man tus'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah mutane ne guda uku talata mutane uku wadanda za a fara hura wutar jahannama da su in ji manzon Allah na farkon su shine mutumin da Allah ta'ala ya bashi ilimi ya zama baya aiki da wannan ilimin nasa kawai shi yana ilimin ne dan a ce ai wani makaranci ne ai wani in dai kaza ne ba dama ne zai zo gaban Allah ce da shi na baka ilimi me kai da shi ce ya ubangiji na karantar da wannan ilimin dan nemi yardan ka Allah ce kazab ƙarya kake kai ilimi dan a ce kai babban malami ne kai ne kokari ne kai ne kaza ne don haka abin da kai a duniya ya riga ya lalace sai a ɗauke shi a wurga shi ta jahannama Allah ka tsare mu sai mutumin da Allah ta'ala ya bashi dukiya eh ka sani in Allah ya baka dukiya kai ruwa zaka sha mamaki zaka sha mamaki hatta ki ake maka cewa wani ai marowaci ne kana cewa ai sai dai mutane ce ni marowaci ne eh ni dai sai dai a ce ba shi abin hannuna amma ina yin kaza to wannan ruwan da kai habawa ko kuma ka ba da ɗin amma ba don Allah ba don a ce wu wani akwai kyauta nan ma matsala kake shi yasa jama'a alalillahi dinu alkhalis sarkakakken addini tataccen addini yana ga Allah duk abin da za ka yi ka sami ikhlasi a cikin aikinka shi ma za a ce na baka dukiya mai kai da ita shi ya ubangiji na ciyar da ita hanyar ka na bada an je jihadi na tallafawa marayu na yi kaza da kaza da kaza dan neman yardan ka Allah ce kazabta ƙarya kake anfaqta ka ciyar ne idan a ce a wannan ai ba dama ne wajen ciyar dukiyarsa shi kuma an riga an biya ka a duniya jama'a sun yabe ka shi kenan ta ƙare shi ma a ɗauki shi a wurga shi wuta ƙware kuwa a ƙware wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur ko ku ɓoye abin da kuke zancen ku ko ku bayyana shi dai masani ne ga abin da ke cikin kirada ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir dan haka babu abin da ke buya ga Allah na uku su shine wanda ya ji jihadi yana ta yaƙi a kashe sha'awarin yaƙi ya shahada ana ta aiwa ne ya shahada eh shi ma sai ake da shi to in baka ƙarfi da komai da jarumta me kai da wannan jarumtar ce Allah na yi yaƙi na yaƙi arna domin in daga addininka Allah ce da shi ƙarya kake kana yaƙi na a ce wani jarumi ne kuma an riga an faɗa wa qad qila haka Allah zai ce da shi kuma an riga an faɗa don haka shi ma sai a ɗauke shi a wurga shi wuta kaga tun kafin a zo kan kafirai su waɗannan an riga an gama da su an wurga su ta jahannama shine abinda wancan malami ce wa alimun bi ilmihi la ya'malan mu'azzabun qabla ubadil watani Allah ka tsare mu to shine ilmin la yanfa a ta ganin wani da ilimi amma yana zina wani da ilimi yana bokanci wani da ilimi yana zinace zinace yana bin matan mutane yana kwartanci wani da ilimi amma yana munafurci wani da ilimi amma duk wata badala party ne cocktail party ne independence party ne komai a ganshi a wajen to wannan ilimin da ba shi da amfani kenan Allah ka tsare mu da mummunan ilimin da bai da amfani wa a'udhu bika min ha'ula'i al-arba manzo Allah ce ina neman tsarin ka ya Allah daga waɗannan miyagun dabi'u da halaye guda hudu Allah ka tsare mu السابعة والثمانون اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة wannan hadisi al-Imam tabarani ya fitar da shi Imam al-Haythami a cikin Majmu' az-Zawaid yace rijaluhu rijalu sahih ka duba sahih al-Jami' hadisin yana nan a cikin wannan littafi Allah ta'ala ya dace da mu Imam Dailami shi ma fitar da wannan hadisi Imam Muhammad Nasir Din Albani ya fitar da shi a cikin silsilatul ahadith sahiha Allah ta'ala ya gafarta musu baki daya jama'a wannan hadisi hadisi ne wanda ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa yana neman tsarin Allah daga me daga waɗannan sharrori yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min yawmi su'i Allah ina neman tsarin ka daga mummunan yini eh mummunan yini tun daga fitowar rana har zuwa faduwarta Allah ina neman tsarin ka daga mummunan yini wanda sharrori da abubuwa munana za su same ni a ciki an gane wannan yawwa dukkanin wani sharri dukkanin wani abu mummuna dukkanin wata musiba wani bala'i wani rafkana dukkanin wani mummunan abin da zai auka min Allah ina neman tsarin ka da shi a wannan yini wa min lailati su'i Allah ina neman tsarin ka daga dare mafi sharri dare mai sharri da bala'i ka san wani daren malam sai a hankali ce kai bana manta daren nan ai naji kamar ina zai fita ko wani mummunan mafarkin da zai tada hankalinsa wani kuma in ya farka bacci ma ba zai iya komawa bacci ba an gane wannan wani gashi nan abubuwa iri-iri sharori da yawa na faruwa cikin dare ko a shigo muku gari cikin dare kidnappers ko bandit ko wani abu a zo a ta harbe harbe a ta ife ife ya tashi tashin hankula malam wani ma yana ɗakin sai ya dinga sakin zawo a wando saboda ya tsure malam hankali ya tashi ko sai ya bayi a guje wani ma a bagi yake na karkarwa wani shiga ƙashin gado ya je makalkali malam ka rasa waye matan waye miji aka ne musiba ne bala'i ne malam Allah ka mana tsari da shi kaka ce ta zo din mana wallahi ni jarimi ne a kaje kake ba taba ganin munan abbani muna fata Allah da ya tsare mu ya kare mu Allah kar ka nuna mana waɗannan ababe muna da muke ji daga wasu wurare su ma Allah ka yaye musu ya rabbul alamin kaji wa min sa'ati su'i Allah ina neman tsarin ka daga kowane irin lokaci wanda yake mummuna an gani shi ne sa'ati su'i awa ɗaya ne awa biyu ne ka san ayi ne sai ya shirye maka wasu awoyi wanda zaka shiga cikin musifa da bala'i ko yanzu a awan da ka fada a mashin ai mummunan awa ce ko mummunan lokaci ne a je a wanke ma ciwon kuma ka koma gida kana jinya ya ta mazugi kaga duk wannan awoyin ana kirga sa a matsayin me sai ka je ka sha gaba gaba tukuna sai jini dan fara yin sauki to ka fara samun sauki kenan kafin ciwo ya zo ya warke to kai neman tsarin Allah daga dukkanin waɗannan abubuwa irin waɗannan wa min sa'ibi su'i Allah ina neman tsarin ka daga mummunan aboki an gani eh sahibi su'i shine aboki ma abocin sharri wanda ba shi da wata nagarta tare da shi wanda a cikin sa akwai cutarwa da halakarwa kullum ya dinga umartan ka da aikata saban Allah kenan an gani yawwa don haka rukun mummunan aboki yana da mummunan tasiri a ranar alkiyama hatta Allah ta'ala ya mana bayani a suratul furqan ko ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ran da azalimi zai kama cizon yatsun hannunsa ba fa yatsa ɗaya kai haka ba ya na sani saboda bala'i na ranar kiyama mutum yatsun gaba ɗaya zai sa a baki duka yana cizo saboda tsaban nadama ina cewa ya laitani yo Allah na kai cona na shiga uku na lalace ya laita ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ina ma da na ita farkin manzon Allah ya wailata ya kai tona laitani ina ma da a ce lam attakhid fulanan khalila ina ma a ce da ban riki wani ya faɗi sunansa a matsayin aboki ba laqad adallani 'anil dhikri ba'da ibja'i ya batar da ni gabarin tunatarwa gabarin wannan wa'azin alqur'ani a bayan gaskiya ta zo gare ni an gani laqad adallani 'ani dhikri ba'da id ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula shedan ya kasance ga mutum khazula mai wulakantarwa ne mai tabarwa ne sai ce maka shigo shigo ba zurfi sai ka shigo wajen zurfin kawai shi kuma sai ya nutso sai ya koma gefe ya bakka kana zo ka kama ne yace ni na kawo ka shedan kenan كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر كو كما شيطان يجي متين كو كافرتا فلما كافر لو كشي متين كافرتا me yace shi qala inni bari'un minka shi dan fa shi sha wallahi tallahi bani baka inni akhafu Allah rabbul alamin ka ya zama ustaz shi ma yau shi dan wani ce maka wai a ni wallahi ina tsoron Allah ni kai a kuma Allah ka biyo inda nake ma'ana shaidanincinka ya kai har ya fi nashi tunda shi nashi ba a gani naka ake gani a fili mun gane wannan to jama'a mummunan aboki yana da mummunan tasiri cutarwa a rayuwar ɗan adam shi yasa ya ku iyaye duk wanda kuka ga alamun cewa mutumin mutumin banza ne kada ku yabe abotar ɗan ku kaga ce ai ni ɗana ai na riga na ba shi training ai na masa tarbiyya an gane wannan ai eh kamar yadda manzo Allah ce la tusahib illa mu'minan kada kai abota da kowa sai mu'mini wala ya'kul ta'amaka illa taqi kada wanda ya ci abincinka sai mai tsoron Allah mutumin banza ka bashi abinci ci ya ji daɗin yin iskanci a kaka bashi mun gane wannan manzon Allah ne ya faɗa ka san maganar manzon Allah ba ta da tasiri a zuciyar wasu duk abin da zaka ce manzon Allah ya ce sai ƙariya ne kawai kai magana ce kawai san manzon Allah kawai ya wadatar da mu komai duk abin da manzon Allah ya faɗa ba za su yi ba sun ji ba za su yi ba ba za su yi aiki da shi ba amma su su ne masoyan manzon Allah saboda san manzon Allah ya zama wani abu na ko wata alama ce ko ta riga ce da ake sawa ko wai kaji kana saba manzo Allah su yi soyayya iko Allah Allah ka kiyashe mu tadewa wa min jari su'i haka ne ina neman tsarin ka daga mugun makoci fi dari muqama a gidan zama eh kamar yadda muka wuce a baya an gane kware da gaske dan mu na makoci ba shi da dadin zama Allah ka tsare mu Allah ka mana kariya ka tsare mu 88 Allahumma inni as'aluka aljannata wa astajiru bika minan nar Allahumma inni as'aluka aljannata wa astajiru bika minan nar wannan hadisi hadisi ne ingantacce wanda imamu tirmidhi da ibnu majah da imamu nasa'i sun fitar da wannan hadisi lafazin yadda hadisi ya zo daga bakin annabi muhammad yana ce man sa'ala allah aljannata thalatha marratin qalat aljannatu duk wanda ya roki Allah ya Allah ka bani aljanna ya Allah ka bani aljanna ya Allah ka bani aljanna sau uku قالت الجنة في الجنة تشي اللهم أدخله الجنة يا الله كشقد شيء الجنة إذا كنت الجنة تروقع ما كتشوى الله كشقد والنبوان الله جتينا ومن استجار من النار ثلاث مرات وأنكم إني مثل الله لكشقاو تسوءكو قالت النار سيوتا تشي اللهم أجره من النار يا الله كتاريش لكوتا ka tsare shi da barin shiga wuta Allah ka tsare mu Allah ka ba mu aljanna jama'a so uku ake son ka rike wannan addu'a in ka tashi an gane wannan yawwa kai yadda manzon Allah ya ce kai wa alaikum salam shi wannan neman tsarin Allah ne wuta so bakwai wanda manzon Allah yake kullun safiya اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار من ظل أنا وأنا شكون سوبقي شو أنا ورد سافني أه سافد مريشي بين أصبعي ذاك ياك أنا بين سلم مغرب ما ذاك اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار سوبقي شو كم وردي نقول سافد مريشي shi ma wannan idan kayi wuta za ta dinga cewa Allah ya Allah ka tsare shi gabarin shi gana a wata riwayar kuma wanda ya yi wannan bisa gaskiya Allah ta'ala zai kare shi gabarin shiga wuta Allah ka kare mu التاسعة والثمانون الله فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa dan baffansa kaninsa shine Abdullah dan Abbas turjuman al-Qur'an wani mutum Allah ya kara mishi yadda Abdullah dan Abbas babban malami ne masanin fasaran al-Qur'ani a cikin sahabbai yana daga cikin waɗanda ya fi kowa sanin fassara da ma'amin alkur'ani Allah ya ƙara mishi da shi da mahaifinsa manzon Allah ne masa addu'a take mishi Allahumma faqihhu fi dini wa 'allimhu ta'wila ya Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fassaran alkur'ani kun ga ashe da tasirin addu'ar manzon Allah ya samu wani ilimi shi yasa ka dinga yawan yi wa ƴaƴanka addu'a alheri an gani yawwa Allahumma faqihni fi dini Allah ka fahimtar da ni addini jama'a daga cikin alherin da yafi kowanne a duniya shine Allah ya fahimtar da kai addini an gani ba wai ka zama malami ba ake nufi dole a'a Allah ya fahimtar da kai addini ya zama duk abin da za ka aiwatar a addinance kana yin sa bisa ga ilimi kana yin sa ko bisa daidai mun gane wannan ƙarin tagomashin wannan shine ka zama ka zama mai ka zama malami wanda yake mai karantar da mutane alkhairi domin Allah da mala'ikunsa hatta kifaye da ke cikin ruwa da ƙwari yusalluna ala muallimin nasil khaira inji manzon Allah suna yin addu'a ta fatan alheri ga wanda ke karantar da mutane alkhairi in dai kana koyar da ilimi kana koyar da mutane kyawawan ɗabi'u da halaye to mala'iku za su dinga yi maka wannan addu'a ta fatan alheri shi kansa Allah zai dinga maka wannan addu'o'i na fatan alheri sannan kuma ga mutanen kirki ga ƙwari ga kifaye a cikin ruwa da sauransu Allah ka sanya mu daga cikin su da jama'a kun ji don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi ingantacce ko me yake man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi dini wanda Allah ya so shi da alheri to sai ya fahimtar da shi addini an gani kenan mafhumul mukhalafa na wannan me wanda aka nufashe shi da sharri ba sai a hana shi fahimtar addini duk abin da ka kawo wallahi ko me ba zai fahimta ba shi son zuciyarsa ne a gabansa bin ra'ayinsa ne a gabansa son zuciyarsa ne a gabansa bai ma daga kai ya kalli abin da manzon Allah ya zo da shi bai kallon wannan abin da wani mutunci ko daraja kai Allah ke mana tsari ai mun karanta matsalar san zuciya ko san zuciya masifa ne san zuciya bala'i Allah ka tsare mu daga wannan ciwo eh da ka jama'a kun ji wannan addu'a shi yasa daga cikin addu'a da zaka dinga yi ka dinga addu'a kana cewa Allahumma allimni alkitaba wal hikma ma'ana bayan ka ce Allahumma faqihni fid din Allah ka fahimtar da ni addini sai ka ce Allahumma allimni kitaba wal hikma ya Allah ka sanar da ni ilimin alqur'ani da kuma hikima da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ina fata mun gane wannan jama'a Allah ta'ala ya sa mu dace na'am sai abu na gaba shine jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske mu gane cewa daga cikin mafi alkhairin mutane a duniya shine mai karanta da su alqur'ani to ba kai karanta da qur'anin gayansa ba ake bukata wajen malami ya mu fahimci wannan ba karantar da asalin kawai harufan alqur'ani kadai ake so ba asalin manufa ta karantar da qur'ani shine a karantar da kai lafazinsa an gani ina nufin ina ce gayansa ina nufin asalin harufan da tajwidi ka koyi karatunsa na biyu kai kokarin sanin ma'anoninsa na uku sai kuma mene sai yin aiki da shi to idan muka dubi waɗannan ababe guda uku gaba ɗaya wanda ya takaita akan guda ɗaya in ji al'imamu ibn kathir ya ce shi ma hasara zai ne wanda ya zama kawai ƙur'anin gundarinsa kaɗai ya iya bai san ma'ana ballanta na aiki da shi za ku yadda da ni yanzu in kun ga yadda waɗannan masu cewa masu ƙur'ani zalla suke yi ko ɗan ƙala ƙato mutum kawai ya ci tuwonsa ya ƙoshi sai ya fassara ƙur'anin da ra'ayinsa da ya so kuma ya hana manzon Allah ya fassara ce manzon Allah tun da Allah ya koshi gum yayi bai taɓa cewa komai ba amma ba shi zai iya yin bayani ta ai da Allah ya ce kaza ai kaza yake nufi ah wa ya gaya maka manzon Allah da Allah ya aiko bai fassara ba kuma Allah da kansa ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu Allah bai taɓa aika wani manzo ba face zuwa ga mutanensa ne kuma da irin harshen su da suke magana don ya bayyana musu saƙon Allah sannan Allah ta aita wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun sauka maka da wannan wa'azi da wannan fadakarwa da wannan alqur'ani dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu dan su dinga yin tuntuntuni game da ayoyin Allah Allah ta'ala ya tsare mu wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske ya zamto cewa muna kokarin wannan mu san alqur'ani malaman qur'ani in baka san fassara ba je ka nemi fassara a wurin malamai akwai malamai da in ka je zauren su gundarin alqur'ani ake fassara maka tarjama kenan tasaran ba ni baki maka fassara wa qala alladhina kafaru kuma wadanda suka kafirci suka ce ko laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida dan menene ba saukar masa da qur'ani jumla ɗaya ba a masauki saukarwa ɗaya ba kazalika mun yi haka ne kamar haka ne linusabbita bihi fu'adaka dan mu tabbatar da shi a cikin zukatan a cikin zuciyarka wa rattalnahu tartila kuma mu jeranta shi jerantawa to ka koyi wannan a wajen malaman zauri suna karanta da irin wannan ilimi shine ilimin tarjamar ma'anonin qur'ani gundarin abin da kake karanta ka san ma'anarsa sannan abu na biyu dole ka je ka koyi larabci don qur'ani ba larabe ne eh ka je ina ka ce qatala da qatala ka kasa fasa ka ce to fa ga furon ce qatala wannan an ce qatala to yanzu me ma'anan wannan me ma'anan wancan kaga akwai bukatun ka koma zuwa ga ilimin larabci ka san wannan Allah ya sa mu dace التسعون لتسعين اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم جماعة كنجي دوا wannan addu'a ta samu asali daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana karantar da mutane wannan addu'a an gani yana cewa Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarinka an ushrika bika ya Allah ina neman tsarinka kada ne kada in yi shirka da kai kada in hada ka da wani abu a wurin bauta wa astaghfiruka Allah ina neman gafaranka lima la a'lamu shin abin da na aikata a bisa me na'am a bisa kuskure mun gane wannan a bisa kuskure daga jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske jama'a mu gane wannan me yasa wannan ke da muhimmanci jama'a nisa ke da muhimmanci kun yi shiru wannan addu'ar ita ke ce ma rigakafin ciwon shirka an gane malazin ga rigakafi eh kasan komai na da rigakafi a najeriya ko a yi rigakafin ciwon binnan ciwon hanta a yi rigakafin ciwon kaza to ga rigakafin ciwon shirka wanda shi ne nan addaƙul ƙattal ciwo mai kisa wanda in ya kashe ka mutu murus ka gama yawo kenan kiyama kuma azaba ce ba iyaka an gane wannan wannan hadisi al-imam bukhari ya fitar shi a cikin al-adab al-mufrad sannan ibnu sunni a cikin amal yawmi wal layla da kuma ad-diya al-maqdisi a cikin al-mukhtara da kuma hannad littafinsa az-zuhud da hakimu tirmidhi shi ma zai fitar da wannan hadisi da abu ya'la a cikin musnad ɗinsa imamu albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahihul adab al-mufrad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ni ina neman tsarinka an ushrika bika ina neman tsarinka kada in hada ka da wani a wurin bauta wa ana a'lamu alhali ina sane ka san wani zai ji gaban kabari yana roƙon shi an yi din gaban kabarin wani zai ji kuma wanda yake roƙon nan nasa an taɓa sanin wane ne shi ya rayu lokaci kaza ya yi ta fama da rashin lafiya ya kasa ba kansa lafiya ko kai shi asibiti ma aka yi likitoci na duba shi a can ma ya mutu an ɗauko gawa ko an dawo da ita an binne ta a rami wai kuma sai ka zo ramin kuma kana roƙon shuwayya biya ba bukata a ikon Allah an gane wannan wannan ruɗu har ina inda yana iya ba kansa lafiya don Allah ne a cikin rashin lafiya inda shi Allah ne ko dan Allah shine ar-razzaq in arziki kake nema ko in ka neman ilimi shine allamul ghuyub shine wani al-alim ko in ka neman kariya shine al-hafiz fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin in kana neman jin kai ne shi ne mafi jin kan masu jin kai duk abin da kake nema Allah ne ne shi ka nema auren Allah kadai to kana cewa ya Allah ina neman tsarin ka ga barin hada ka da wani a wurin bauta alhali ina ne ina sane ashe akwai wanda ke yin shirka alhali yana sane ko kuwa wa astaghfiruka Allah ina neman gafaranka lima la a'lamu game da abin da ban sani ba ma'ana in ma na yi ban sani ba ya Allah ka yafe mu ba da gangar na yi ba na yi ne ban sani ba Allah ka yafe mu Luqmanul Hakim me yace wa ɗansa wasiyan farko ya bunayya la tushrik billah ya kai dan dana kada ka haɗa Allah da wani auren bauta inna shirka لظلم عظيم للي شركة ظالم شيني ببا ظالم شيني ببا kaga wannan kenan bayan wannan Allah ta'ala yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha dan wani baya samun tashi hankali sai an ce a daina shirka to shi daga lokacin sai ya ji kai ba ta ta mishi ba a kyale kowa mana ya ra'ayinsa in Allah ne ya ce ayi wa'azi ko wa zakir yawwa fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ai kaji kai ba mu'mini bane shi yasa ba ce maka amfani ba an ce tanfa'ul mu'minin mu'mini zai wa amfani Allah ka amfanar da mu to jama'a kun ji shi kansa annabi Muhammad me Allah ya ce mishi ولقد أوحي إليك يجا من وحي غريك وإلى الذين من قبلك da waɗanda suka zo gabaninka la in ashrakta wallahi kai ma din idan kai shirka da Allah la yahbatanna amaluka Allah sai ya lalata aikinka wala takunanna kuma wallahi tabbas zaka kasance min al-khasirin cikin hasara Allah da ya bada labarin annabawa tun daga fadin Allah ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi yarfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai Allah ya ce ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi a dhalika huda Allah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi wannan ita ce shiryan Allah da ke shiryar da wanda ya so daga cikin bayinsa. Sai ce walau ashraku da waɗancan annabawa da manzannin sun haɗa Allah da wani auren bauta. Aha, la habiqa anhum ma kanu ya'malu. Da duk abin da suka kasance suna aikatawa da ya lalace. Jama'a shirka lalata aiki take gaba ɗaya kuma wallahi Allah ba zai yafe maka ba. Za a ci gaba da babbaka ka a wata jahannama. har iya yadda Allah ta'ala ya so ba tsarewa Allah ka tsare mu Allah ka kare mu shi yasa shirka kuma tana shiga abubuwa da yawa ko akwai shirka karama akwai shirka babba sunan kana neman tsarin Allah ya daga dukkanin nau'in shirka Allah ta'ala ka tsare mu wannan kenan sai addu'a ta gaba ta 91 Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أسأل اللهم انفعني بما علمتني يا الله كأنفانر دني أبن دكسنر دني kaga ashe ba duk abin da ka sani mai zai zama ka mai amfani mun gane jama'a kana roƙon Allah duk abin da Allah ya san shi ka na ilimi na alkhairi to Allah ya amfana da kai da wannan abu wa allimni ma yanfa'uni Allah ka sanashe ni duk abin da zai zama mai amfani a gare ni wa zidni ilma Allah ka kare ni da ilimi wannan addu'a ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah ya kasance yana roƙon Allah jama'a da waɗannan addu'o'i kai ma ka dage an gane eh a wani lafazin na wannan hadisin yana cewa a'udhu billahi min hali ahli an Allah ina neman tsarinka daga halin yan wuta a wani lafazin kuma yace warzuquni ilman tanfa'uni bih a wani lafazin warzuquni ilman tanfa'uni bih ka azirtani da ilimin da za ka amfanar da ni shi ya Allah kaga addu'a ce muhimmanci an gani yawwa domin idan Allah ya baka ikon amfana da abin da kake ji na ilimi ko ko wata fa'ida kana zaune sai wani ya ce maka wani ya haka ai yanzu noman kaji ga yadda ake ga yadda ake sai Allah ya jefa abin a zuciyarka ka zo ka fara sana'a Allah kuma ya sa maka albarka a cikin ta an gane wannan shine Allah ya sanar shi ka abin da zai amfane ka amma wani za a ta karanta abubuwa na fa'idoji na ilimi sai ga shi ba ma da shi ake ba in ana zo aka ana bayan to wannan abin mun sai tun shekaru masu ya ah me yasa ba ka amfani da shi to oho ina ba sani ba ko ba mai amfani bane ko mai amfani ne kaga ka sani din amma bai ka me bai baka amfani ba jama'a mun gane wannan Allah ka dace da mu ya tasa'in da biyu اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأن حديث إمام ابن ماجه يفتد شيء كتاب الصلاة باب ما يقال بعد التسليم باب da yake magana akan addu'ar da ake bayan sallah mai sallah bayan kaga musalla gaba daya ka roki Allah wannan addu'ar an gani musamman ma da safiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan imam nasa'i a cikin as-sunan al-kubra shi ma ya fitar da wannan hadisi haka nan haka nan ibnu sunni a cikin littafin sa amal al-awti a cikin amal yawm al-layl imam an-nasa'i shi ya fitar da wannan hadisi haka ne imamul hakim hadisi ne wanda yake ingantacce an gane manzo Allah kullum yana roƙon Allah da wannan addu'o'i ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani da arziki na halal mai tsarki mai daɗi ka so na arziki malam mare daɗi ga shi an tara ma amma Allah ba za ka iya ci ba sai da ka zama mai gadi kai baka ci ba kuma kai baka bari an ci ba saboda haka zaka zo ka mutu su kuma iyalai su yi wadaƙa arziki mafi daɗi shi ne wanda zaka ci iyalanka su ci addini ya ci talakawa su ci ‘yan uwa su ci kowa ya ci ya more lada ya dinga zuwa maka ayyuka na alkhairi kai sadakatun jariya iri-iri to arziki ya kai ya zama ya zama tsayin ka samu ta hanyar halal ka kashe ta hanyar mai hanyar halal amma arziki yana zama ba qayyib ba in ka samu ta halal ka kashe ta haram ya zama mummuna ko ka samu ta haram ka kashe ta halal shi ma ya zama mummuna ba amfani an gane wannan eh mafi alkhairin halal shine kamar yadda manzo Allah ke faɗa ni'mal mali salih lil abdi salih shi madalla da dukiya ta kwarai a halin mutumin kwarai mutumin kirki an gane Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin bayansa na kwarai Allah ka sani shi mu ilimi mai amfani ka ba mu kuma arziki wanda yake qayyiban mai dadi an gane domin jama'a wancan mummunan ba shi da kyau Allah kuma bai karɓar sa ko da ka yi sata dukiya ka zo ka gina masallatai ka gina makarantu abin banza ne a wurin Allah a wurin mutane za a taɓa ka addu'a wani ya yi da Allah Allah ya saka mishi da alheri an gane ai yana ma addinin Allah aiki alhali da haram shi a wurin Allah duk aikin nan ɓatacce ne a wurinsa amma dai aikin al'umma su amfana da shi za su suka ibada ci Allah zai karɓi ibadin komai da komai amma kai da kai da kuɗin haram baka da rabuwa ciki baka da kaso na lada mun gane wannan shi yasa Allah ta'ala yake cewa qul la yastawi al-khabith wa at-tayyib kace wa mutane kaga da mummuna da kyakkyawa ba su taba zama kankan kan daya walau a'jabaka kasratul khabith ko da yawan mummunan ya burge ka ba zai taba zama daya ba a wurin Allah Allah ka tsare mu nan zamu dakata abinda muka karanta daidai Allah ya sami tare a cikin lada inda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu alkhairi Allah ta'ala ka biya mana اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونستجيرك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا الكتاب والحكمة اللهم علمنا الكتاب والحكمة اللهم شهد في العلم أركاننا واشرح به صدورنا ونور به قلوبنا واجبر به كسرنا وقو به سلطاننا وسدد به ألسنتنا وخذ به بنواصينا بما يرضيك عنا اللهم أمتنا على الإيمان وعلى سنة نبيه غير مبتلين وعلى سنة نبيك غير مبتلين اللهم ارزقنا خاتمة ترضى بها عنا اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردين غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم سلم جوارحنا وأمنا في ظاهرنا وباطننا وارض عنا في ظاهرنا وباطننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته